الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau talata takwas ga watan rabiul awwal shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da hudu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya a darasi na ɗari da arba'in da shida za mu tashi darasi na ɗari da arba'in da bakwai a hadisi na ɗari biyar da hamsin da shida a cikin kitabul lihan shafi na ɗari biyu da casa'in da ɗaya muna roƙon Allah madaukakin sarki ya yi mana jagoranci wajen biyawa daidai da aiki da abin da za mu ci mana yace a cikin kitabul lihan hadisi na ɗari tara da hamsin da shida har yanzu gira da bilin da ba an karbo daga mujira dan shuba radiyallahu ta'ala anhu qala Allah ya tsara masa ya dai ce qala sa'd bin ubada sa'd bin ubada yace law ra'aytu rajulan ma'a imra'ati da zan je in kama mutum tare da matata iyalina la zarabtuhu bi sayf yace wallahi da sai na kashe shi da takobi inda zai kama kwarzo a gidansa da matarsa yake to takobi ne sai tare shi sai ce gaira musbahi ya ce ba tare da na dukansa da cikin takobin ba gurin fadin shi ne gaira musbahi da gurin kai shi zai tare ya fito da abin karara fa balaga dalika rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi alaihi salatu wasallam ya samu labarin haka fa qala sayyidi ta'jabuna min ghairati ta'ad sai ce wa sahabbai kuna mamakin kejin sa'ad ko ya tambaye wallahi sai annabi yace na rantsi da Allah la ana aghyaru minhu ni na bi shi keji yace na bi shi keji sai yace wallahu aghyaru minni sai yace ni kuma Allah ya fi ni keji wa min ajli gairatillah yace saboda ma kinkin Allah ne ya janyo haram al-bawahija ya haramta albaja ma zahara mina wa ma badan wanda ta bayyana da wanda ta buya wace ce ta bayyana wala zanki huma da ka aba hukum min an-nisa'i illa ma qad salam mutum ya riga auren muharramarsa mata auren iyayen su mata kamar yadda suna yi a jahiliya ita ce wato albaja ta dini wala taqrabul bawahija ma zahara mina wa ma badan wanda ce ma ba ɗaya shi ne yake zina ita kuma zina ita ce wadda ta buya a mafi yawanci mazina ta yi buya suke ba a kan titi suke ba yau to shi ne shi gaba da cewa wala ahada habbu ilayhi al-udhr min Allah wa ne mutum babu wani da yake da san karba hanzari biye da Allah babu wanda yake da dan karba hanzari biye da Allah bane wajen ne abun nufi za ka yi wa Allah ne bi yau fa kai ka duwa in ka kuma yi ka kuma duwa zai karba amma in da adam ne wani zai ce jiya na kyale ka wallahi yau ba zan kyale ka ba yawwa to shi ubangiji madaukakin sarki an yi an kuma yi wata rana hadisi ingantacce wani mai wa'azi ne wani wa'azi ya ga abin da ya kici ya kici ya yi wallahi Allah ba zai gafarta ma ba annabi ya ce sai Allah ya turo mala'ika ya ce ya ga wannan annabin a sanar da wannan mai wa'azin cewa Allah ya gafarta wancan shi kuma ya zai saki a ya rushe aikinsa cewa waye ke yi wa Allah yake yi wa Allah alwajin cewa ba zai gafarta wa bawansa ba ba ya shiga tsakanin bawa da Allah idan mu yawazi kawai riga yake ya bacce ba duk wanda ya sa ya mace ne ruwansa haka yake yi ka yi riga ka dinka ka bacce a nan duk wanda ya zo ya sa ya mace ne ruwansa haka ake wazi cewa wanda yayi kaza kaza kaga dai ban nuna ka ba ban ce da kai aka ba misali to haka ake wa ai amma kalli wani dukkan laifinsa ka kalle shi dai in ya mutu yana shirka kamar Elizabeth sai mu faɗa kai tsaye ka gane ka fita mutu a mushrika amma yanzu wanda bai mutu ba a ci Obama ba za mu yi maka fatan Bush karamin ba za mu masa fatan ya mutu kun fahimta ko duk wannan baya tsarin musulunci fata ake su musulunta wanda wato amma mutum ya mutu a kafirci to wannan ko ba wani abu da za ka yi iya masa babu amma in dai da ransa to bai halatta abu ganin da kai to ga bai halatta ba don baka sani ba zai iya musulun da lokacin da annabi ya zo ne wa wasu kafirai al-qunuti ay Allah ya ce laysa laka min laka min al-amri shay'un aw yatuba alaihim aw yu'adhibuhum fa innahum zalimun da yawan sun musulun da waɗanda annabi ya rike wannan al-qunuti wasu duk sun musulun da to shi da ba a zo mutum da ransa da sauran numfashinsa ka yanke makauna amma ya riga ya tafi to shi ke to kaga Allah yana da karba hanzari mutum sai ya ya kawo jiri kuma Allah ya karba ne za wa min ajri zalika ba'athal mubashirin saboda haka ma Allah ya turo annabawa su riga albishir wal munzirin kuma su riga da masu gargadi duk su ne kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyina maza mubashirin wa munzirin mubashiri ne wa munziri Allah ya turo su dan su daga albishir kuma su yi gargadi albishir da aljanna ga wanda ya ba Allah gargadi ga wanda kun ga yadda suke yi ko riga ba wuya sai a gane ta kawai wanda ya ba Allah zai shiga aljanna haka annabawa suke faɗa wanda ya saba masa kuma wuta zai shiga haka suke faɗa amma ba a kallon wani a cewa da dan wuta ne kuskure wala ada habbu ilayhi almadha abu ahabu ilayhi almadhatu min Allah ba wanda yake son yabo irin Allah Allah yana so ka yi karatun mu ne je karan jiya in za a iya tunawa ai lokacin da aka zo aka faɗi mala'iku suna da suna yin tasbihi mun faɗi cewa malamai ta suka yi tasbihi korewa Allah din na kafu idan kace subhanallahi wa bihamdi aba ai kai cikakken tasbihi don ka korewa Allah duk wani abu da bai dace da shi ba a wannan kalmar sannan ka tabbatar masa da duk kamalar da ta tabbata a gare shi ka me ko kai ta lissafi kai ne mai kaza ya ubangiji ne kaza ne kuma wannan za ka yi kai za ka dau lokaci amma ka ce subhanallahi wa bihamdi to ka tabbata da duk abin da ya shafa kamala ta Allah ka ka ga yawa duk wani na kasu da ne da kaddan da ga yawa Allah ba ka kore ba shi yasa duk inda aka ga yawa Allah magana a Qur'ani ko hadisi sai ka ji Allah ya ce subhana ya fi karfin haka shike nan kawai an bada amsa wa qalu takhadha ar-rahman walada wa qalu takhadha allah walada subhana duk inda aka yi kawo Allah da kansa ko ta duba ku ne wa qalat al-yahud uzair ibn allah wa qalat an-nasara al-masih ibn allah ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل آت لهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا ماذا سبحانه عما يشركون duk inda aka zo kun ga gaba ɗaya sun gama shigantakar sai Allah ya ce Allah ya fi karfin duk wannan abubuwan da kuke faɗa subhanahu wa ta'ala amma yushriku to da haka wannan shine misali da zai ce wa min ajli zalika wa ala Allahu al-janna saboda haka amma Allah ya alƙawari da aljanna cewa duk wanda ya biki zai shiga aljanna kun ji da wannan hadisi to kaga wannan hadisin da yake nuna mana cikakken kishi na Allah da manzansa da kuma duk bawan Allah idan ka dauki turba annabawa ba za ka yi ba zai yi ka dauko mota ka fito da ita da matarka a gaba abokin da ya tare kai zago zai magana da kai zago ta bangaren matar dan za ga wani bai damu ba sai ya sauke gilasin sai ya zuro kai wai yana magana da shi shi kuma yana can gurin tsoki dan Allah ka duba rashin shi wannan shine da yiwu ban sanin jahannama kenan da annabi ya faɗa alladhi yusiru su'a ko al-fahishatu fi alihi ai kaga annabi ya ce salatatun qad harrama Allahu alaihim al-janna mutum uku Allah ya haramta musu shiga aljanna waye na farko sai annabi ya ce mudmin al-khamr wanda ya dawo mai yana jaye jaye karka dauka al-khamr jiya a har yan benalin da yan kodin da zuwa ke ba shi da aiki ya kiye daina dan na nabi wal afu da mai muduna wa iyaye ta ba mu iyaye a ai iyaye kayan tsaro ne wai kwanan satin nan muna karatu da da wasu mata sai na karanto musu wani hadisi annabi alaihi salatu wassalam hadisin bukhari a adabul mufrad sai na umar ya hango nika yana tafiya sai ya kirawo shi da kai zo nan wannan waye yake mahaifi na ne yake zo kar ka kira shi da sunansa ba a kiran mutum da sunansa kai ne wane a in dai mahaifinka ne ba a kama suna zalla sannan sai na biyu sai ce wala tajlis qablahu kar ka zauna kafin ya zauna aka zo guri sai ce wala tamshi amamu sannan kada kai ka fa'a ka wuce gaba kuna da biya tare kawai ka wuce biya gawo sai wata take mun wai ba ta sauri mun da ai yanzu ramuwa ake yi ramuwa ce lokacin da a ba ka gani yanzu za ku taho da ɗanka sai yadda yake tafiya haka take tafiya sauri kake in ka gaji sai dai ka dauke shi ko uwa ko uba to kai ma yanzu rama mar za ka lokacin da ya ga irin tafiyar ka yi a da to yanzu dole ka bi shi ai da ba kamar yadda magabata ke faɗa ba shi kake biya yanzu duk abin da kake biya yanzu ba shi kake biya wallahi duk abin da ka samu ka biya baki ka ba da baki kai amfani da shi ka zubar da rahoton haka aka ce gida hudu biyan bashi shine duk abin da kai wa iyaye bashi kake biya shi ko mai biyan bashi wani mai wani burgewa ne dole mutum yana banka kuɗi dole ka biya shi ba da bashi kuma ya yanke yanzu da kake ta ɗaurin yaro ka biya kuɗin makaranta ka kai su asibiti to bashi kake bayarwa zubarwa kuma shine ka ci a cikin ka amfani da shi kuma wanda za ka amfani shi ne ka ba wani to haka yake gida hudu to kaga wannan shine haq shine bin saba wa iyaye na hudu shine annabi yake na uku kai ad-diyut alladhi yuru fi ahlihi al-khabar ya tabbatar wa da iyalansa barna baka damu da iyalanka ba kwata kwata diyut kenan don sirrin jahannama ba ruwanka yadda ta ga dawa ta yi sa kaya ta fita in ta ga dawa ta fita ta ga dawa ta zauna a diyu ko mata muna gaya musu wanda baya baki doka wajen yi ko hani yi ko bari to baya dani al'amru wa nahyi shine shugabanci kwarai kuwa ya dauke nauyi gaba ɗaya wanda Allah ya dora masa yana yin duk abin da Allah ya dora masa to al'amru wa nahyi ne biyo baya ni na yi bari na bari dole ta biyo baya amma su za ga kuce-kuce ba su damu ba a gaban su za ta yi shiga irin ta yara ta fito bai damu ba yadda suka san wajen ta fito da ka san zaben sarau mai kyau za ta ta yi shiga ta rage wanda ko yadda sai ta yi ya kamata a yi mata magana amma ba ruwansa oho yana ganin ya waye wannan adiyu kenan alladhi yurul fahishata fi ahli an gane ko ko kuma yiro bi ahli da khabaka saboda haka da yiro wata take gaya mun cewa akwai lokacin da makociyar da take wata bambulin a wani GRA suke a wannan manyan gidajen na gefen mu saboda haka sai take complain akan mijinta yadda baya gidinta tace ya bar abokansa kowa shigo masa gida yake to ba nan ne ya ba ta haushi ba abin da ya ba ta haushi shine wata ran da ya shigo abokin yana falo akan dogo kujera yana kallo akwai abin da za a ba wa matan gidan da ya shigo ya kai wada wada sai ya shigo sai ya ce ni tsabata take gaya wa makotiyar da take daga wanka na fito ina ɗaki ina shafa mai sai daga mutum a kai na wai yana liƙo mun mai gidan yana zaune a falo a ga wannan ba buturu dan tauran jahannama ne kwarai kwa ai ya bugun su ba ma ma daga da fito daga wanka hawa dan Allah a tsallake ka kana falo a zaune kana kallo wai a miƙa mata abu wallahi take mata kwamfu wanda ake wa kwamfulan din ne take gaya wa zaune to a lokacin da take cewa wajen Allah ta gaya wa mijinta ko dan karatun nan na kala da zara da ake zuwa ya rika jansa tunda ita mijinta na zuwa wataƙila ya rage wasu abubuwa to kaga abin da hadisin yake nunawa kishi na iyalinka sunnar Allah ce da annabinsa sunnar Allah ce da annabinsa duk abin da za ka iya ka kare haƙƙin iyalinka ya kamata ka yi wannan shi ne daidai a ba laifi ba ne yanzu kun shigo kun shigo ka shiga a daidai da sau ko biyu ya ce sai ya ɗau namiji sai ka ce ya amalan ba haka muka yi ba wannan kishin iyali mun yi da kai za ka kai ni dan za ka tuna wannan jegantaka wani lokacin ko ita kawai zai ce ko kai kana ciki ana cikin yi kawai sai zai zai debu ma zai ka ce ba fa haka muka yi da kai ba da zai ya tsaya je ma rage kunya sai ka sallame shi domin kai ba kana da mata ba ka so ka shiga ai mata shike ai ba wai zancen wani ɗan hizba za su garka yarka Allah baya ganin ta yi kokari yadda za ka kiyaye haƙƙin iyalin wasu kai ma sai a kiyaye naka sai ga matarka ba ka nan za a zuba mata maza za ta ce malam da ka tara soka ba kowa a gurin daga ita sai Allah ko za ta soka to wannan shi ne abin da ya kamata a kiyaye kirkin iyali sunan Allah ce da annabinsa ya kamata mu kiyaye saboda haka hadisi na gaba kaga wannan hadisin kai tsaye kamar yadda na faɗa yana nuna mana cewa za ka ga shi shi kinki yana daga cikin wato wato sifar kamala sannan kuma hadisin yana ƙara nuni akan cewa lallai za ka yi wa mutum hukunci ne da abin da ya bayyana a fili ba ce ka bu abin da yake ya boye a zuciyarsa ba ruwan kaɗai sannan hadisin ya kwaɗaitar da mu dangane da abin da ya shafi kishin sannan abu na ƙarshe hadisin ya nuna mana yadda sa'ad ibn ubada yake da tsananin kishi ana bi wa yana radiyallahu anhu anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wa sallam wani mutum ya zo gurin annabi alaihi salatu wa sallam fa qala ya rasulullah sai ce ya ma jin Allah wuli da ni gulamun aswad to an haifa mun bakin da shi bari ne sai aka haifa dan baki fakala sai yace halaka min iblis sai annabi ya tambaye yace ba Allah kana kiwon raƙuma tambaye da yamar kenan kala na mai yace kware kuwa kala bai ce ma alwanuha me ya kalolin su su raƙuma kala sai yace umrun duk jajaye kala sai yace halfiya min aurak daga cikin akwai wani dan toka toka iyayen duk jajaye ne sai ta yayin da suka haifa akwai toka toka shine auren bi ma ta yau kallon su wanda yake toka kala na ya ce kware ko kala da yace ba an na zalika sai annabi ya ce to ya aka yaka zama haka suna jajaye da haifa ba kuma toka kala da yace la'allahu la da'ahu irqun sai wai shi sahabin sai yace ya rasulullah ai wata kila ya biyo tsatso ne kare sai annabi yace bala Allah ibnaka hada da za'ahu yace to dan kama wata kila tsatsan ya biyo shi ke na amsar yanzu dan kana da kai da matarka bakake ne ko haifu fari sai ka koma a bazari wata kila gurin da take a sakatariya ce a sakatariya turawa ce ko aiki take a karkashin a'a duk babu wannan wato wannan wannan tunanin da zai faɗo kai tsaye mutum ya fara tunanin yanzu wanda yake kiwo musamman da tabaru za ka ga tattabarin ka baƙaƙe wuri suna yaba wa farare son idan mutum ya yi kiwo zai gani farare kal ko jiya na yanka wasu yan jila iyayensu baƙaƙe ne Allah farare suke kal haddasa ba kuma iyayen ba su da saba duk wanda ne to to saboda haka wannan shine kai tsaye mutum ya zo kada in dai mutum ya yi kiwo daga dabbobi zai ga wannan kala daban za ka gani Allah wani ma kala za ka kamar su shi ne na wani tsuntsayen daban kuma su suka haifa to yadda suke biyo wannan tsantsan daga cikin iyaye da asalin mu ba daga annabi Adam muke ba annabi adam din nan ba shi ne baban europe da asia da duk ba shi ya haife shi ba shi kuma uban shi annabi adam din wankan tarwada ne duk wanda kake gani fara ba za ka gane akwai farare a duniya ba ba sai ka je maka dan za ka ga fari bai shi din fari kawai sai ka aura sai ka lissafa dari da wani abu Allah daban-daban daban-daban in ka dawo bangaren jajaye ba haka duk ƴaƴan annabi adam ne duka saboda haka wannan shine ka kai tsaye mutum ya zo ya fara wannan zargi annabi ya baki amsa in in bala ikmana a da irin amsar da ya ba da irin da annabi ya baki to haka in shi sa wajibi ne malami ne fatawa sai ya zama mun tsatsa yana da hangen nesa akwai fatawar da zaka ba mutum amsar da zaka ba shi in baka yi wasa ba za ta tada hazo hazo sai ka nutsu ka lura da ina ina dosa to kaga wannan hadisin kai sai yana nuna mana cewa ana sadar da ɗaga uba alwaladu lil firash duk farin sa kuwa ko da dan nan baki ne ko kuma farare ne ko wata kalar daban sannan hadisin yana nuna baya halatta mutum ya kore ta saboda bambancin kala kawai dan kala ta canza kawai sai ka ce ba dan ka wani ba daidai ba ne domin zai iya yiwa iyaye da kakanni biyu sai a gaya ba kai baki ne yanzu amma sai a gaya ba kakar ka ta uku sai a gaya ba cewa ita farashi ba kula da na ce ba kula da yola ko kaza ko kaza misali sannan mutum ya yi jirwaye da kamar wanka hadisin ya nuna mana cewa ba kazafi ba ne duk da cewa gurin imam malik in kai jirwaye ne kamar wanka kazafi ne yanzu idan ka zo kuna fara da mutum sai ka ce na gode wa Allah ne yana da uba ga gurin imam malik ka zage ka ce shi bai da uba ne in aka je kotun musulunci ko da take amfani da malikiya illahi lazi ko ka kare shi ko ya ba bulala amma wasu wajen wasu malaman kaga kamar zawar sun dogara da wannan hadisin ta hadisi ruwaye ne kamar wanka ne kai ne kun ga an kawo shi da kitabul jihad abin da ya shafi to iya wannan baya nuna cewa zargin da yake kai ne saboda haka wannan kenan to kaga wannan yana da kyau ana so ko da yaushe mutum ya rika ne kyautata wa iyalin da zato na faɗa shi a farko wanda bai aure ba to kada ya auri wanda yake zargi sai ku zauna lafiya amma idan kuka yi aure kar ka bar zargi ya shigo kar ka koma duk yadda ke dan zai shigo ma da zargi akan ta karka yadda idan ku abu ya tabbata waki ne to ku rabu kawai bane imani amma kawai zargi ya shigo to a wani kamar ya taɓa zama lafiya ba kuma mace ji yadda ka bisa ilimi da gogewa da shekaru in dai kana zargin da to za ta kifar da kai sai ta kai ka tabaru wannan shi ne mala yake kitabul iski littafin da yake magana akan yanci kun ga hanyar mallakar bawa hanyoyin mallakar bawa guda ne ka iya cewa guda biyu ne a fili ko uku hanya ta farko shi ne hanyar yaƙi in aka je yaƙi duk wanda aka kama a cikin wato mayaƙa to ya zama bawa ko da ɗa ne hanya ta biyu mutum ya je ya siya ko a- ta uku kuma ko a baki abin da wannan hanya akwai wata gado ko yawa to to amma kaga nan mun takaice hanyoyin mallaka guda uku hudu gado kyauta ko gado ko to amma hanyoyin yanci ba sai Allah ya buɗa su su kuma da mutum ya yi laifi sai ku ji an zai yanzu misali wanda zai yi kafara azumi kafarar rantsuwa sai aka ce akwai yan tabawa ko babu akwai sai ne zihari akwai yan tabawa ko baiwa sai ne da kisan kai eh kisan kai akwai yan tabawa ciki kisan kai na kuskure ko akwai yan jabawa ba tahriru raka bane ko sai mun fare ka fara rantsuwa ko wanda ya zaɓi iyalinsa a watan ramadan shi ma akwai yan jabawa kun ga hanyoyi aiko abin da nake so in faɗa shi ne hanyoyin yancin sun fi yawa kuma yanzu idan za ka je ka samo bawa babu babu har wanda suke da mata tara ko goma a yanzu a wannan zamanin akwai malamai ɗan uwan da suka kalubalanci su cewa su gaya musu wanda hanyar ta samu in dai ba ta ka dawo da biyar ko hudu to to sai sai an dole ka ta yaya kuma me yasa ake ta magana bayi mata ba maza daga cikin irin kalubalen sun malam abubakar kuma kenan a wajen wajen 1970 wani abu su kalubalen su kalubalantar waɗanda suke cewa akwai bayi suke akan wannan cewa ya kamata a ce ina maza kullum sai mata kuma wannan wannan kalubalen yana da karfi gaskiya na'am na'am eh har yanzu akwai a mu ne bayi yana nufin mu ne bayi yawwa ka gani yanzu turawan yamma sun gama mulkanmu sun mai da mu bayi yanzu bakaƙen tura suna mai da suna ƙara mallaka mu shine kawai abin da yake ne amma inda bayin nan yanzu da yawa samarin nan da tuni ba su biyo ba yadda aure ya tsada na eh ai kaga wannan tura su tabbatar bayan sarki wannan ba zan shiga ba tunda ban sani ba ban san ta yaya kamata a tambayi ahalin zikiri ga sai Allah bayyana a zaune su ne yan gidan sarki su za su yi bayani amma ni ban sani ba bata kore ba har yanzu akwai hanyar ba a kore ba ila yau ya ba in dai hanyar samun bawan da yi yana nan wannan tabbai tana da ma'ana kan wani ya ɗauka cewa muke babu har abada a zai iya yiwa yanzu in ka je gari kaza maybe a ce ma da a gidan sarki zuwa haka yi tunda suna yawo daidai gari kaza an bari kaza kun fahimta da zai ko ya taho da baiwa ko ya taho da bawa zai yi to ka ri ayin da za ta haifa wannan ai bayi ne ko yawa zalika mablagi min al wa ma yahidu illa bi ma'alim ni ina faɗa ne ban san cewa a yanzu akwai wata kasuwa dan da kasuwa bayi da niwa zan ciwo yau amma gidan sarki wannan su za a je a tambaya yawa na wannan ban sani ba inda akwai har yanzu ko kaga akwai kwarkwaro wuri akwai kaza akwai kaza wanda kuma asali kamar da aka faɗa ana gado ka kan gada suka yi bayan da za ka za ka kore in buje ne su suka gaya ba ai ka ga tunda muka ce a bar matsalar ta gidajen sarakuna ba ruwanka gaban musu kawai eh wannan shi al-isku an abdullahi bin umar radiyallahu anhuma anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala annabi kira da abin da Allah ya tabbata gare shi yace mana ataka shirkan lahu fi abdi duk wanda ya yanke wani rabansa a cikin bawa misali mu mu uku muna da da ni da ba nura da malai isa mun mallaki bawa mu kadai dubu da sai muka ciyo shi kawai sai na waye gari nace ni na yanke na hukuncin ne na yin kai a zaura duwa ba jiri yau yaki da annabi ce ba kana lahu malun ya buluku zaman al-abdi shi wanda ya yanta din yi da yanta sai rauto ina da kudin da zai mallaki ragowar kuɗin bawa sai annabi ya ce kuwima al'abdu qimata adli to sai ga wannan bawan wato qima ta adalci abin da ya zo a wannan yanzu bawan nan zai nawa da ba a ce kawai iya bangare na kwana uku yake aiki yau ya mun gobe ya ma jibiya wa malami da to me ko a ce haka kawai sai a zo gaba ɗaya in je yancin duka ko kudin ku umar mu abin ya zama ba ɗaci kanki eh ne ko a rika lasa mazuba yau yana da yanci sauran kwana biyu bai da yanci to shi da annabi alaihi salatu wasalam ya ce ina da iko mai hukuncewa na obatiri gaba ɗaya a yi mun kima da biya ba da shi shuraka a huhi ta tsawo wanda suke tarayya da ni in ba su rabar su aka annabi wa ta ka alayhi ya yanta shi gaba ɗaya wa illa in ko ba haka ba ba kada a taka bino ma a taka ba da kuɗin da zai yanta shi to shi kenan abin da na yanta shi din ya yanta ranar da yake mun aiki ko lokacin da yake mun aiki ba wanda zai zai aiki a lokacin liberal ne cikakken tsari an gane wannan aiko yawwa annabi ya kware shi cewa an zaka yake alkhairi kai gaba daya in ba babu dama to da ya abin da Allah ya hore ma shine magana da yake an bayyana ko Na'am, hadisi na gaba babu zikin siayat al-abdi. Babun da yake magana akan ambajan kokarin bawa, jajircewar da as-sa'i. Wa man arada al-akhirah wa sa'alaha sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura. Inna sa'yakum la shatta ayyukanku daban-daban ne kowa wani yana aikin gaza wani yana wani yana bankare wani yana aikin gini wani yana tela wani yana kafinta shi ne za a yi alzayu da to shi ne yake ana bi wa yana rafi Allah wa alwa annan nabi sallallahu alaihi wasallam kala mana a taka shaqiqan min mamluki su wanda ya yanke wani bangare ai juz'an shine a shaqiq wanda ya yanke wani bangare daga bawansa wanda yake mallaka ba alaihi khalasuhu fi malihi lalle wajibi ne dole ne ya kubutar da shi daga dukiyarsa ana wajabta masa fa in lam yakul lahu malun in bai da dukiyar ba da annabi ya ce ko waymal mamluku qimat adil sai aiwa bawon qima qima ta adalci yanzu kuma za a dawo da shi aikin za a dawo da shi kansa shine misali yadda dillalai suke zuwa cewa gidan gado kuɗi ba hawa uku ake yi ba sai a ce naira goma ko sha biyu ko sha uku misali naira goma ko sha ɗaya ko sha biyu in aka zo sai a ɗaura tsakiya ko to aka zo kan bawa sai a yi mawa wannan kima guda uku sai a ɗaura ƙasa domin ya iya biya domin yanzu mukatab za a mai an fahimta da jogo akwai mukatab da ko yawa amma wannan muba'ab wanda wanda wasu suna da mallaka yana da yanki wani bangare wani bangare mai dashi kuma ana kiran da wato bawa mai taki bukatar kuma wanda aka yi rubutu da shi cewa nan da lokaci kaza za ka biya mujabbar kuma wanda ubangidansa ya ce in na mutu kayan wannan ya fi hatsari domin zai tabbatar ka mutu ko ya kake ka da kansa inda cewa an aka gado kuma ko ɗari ai ba shi ba gado ko kuma ba ba ba da zakinci da yanzu ba to sai ce dun masu tsayya gaira masu dun masu tsayya sannan sai a dora bar aiki wanda zai je zama mukatar ko ya fanshi kansa gaira mashkukin alaihi ba tare da an tsana gamar ba kar a zo a ɗau kuɗin na sama sannan kuma kar a takure lokacin idan yana samu naira biyu kullum kuma naira ashirin ake wanda sai a fada za a ce to ka biya a wata daya misali zai yi wani ya samu naira biyu wata yi wata ya gaji ba zai fita ba kaga a wata ɗaya ne ba zancen ya ce kullum sai a yi wato sai an yi wato aiki na wahalar da kai to shi ne na'am mm. mm. ai bai cika sharadi ba yanzu ya ya rage na ina ƴaƴansa kuma an fahimta da ke ko su za su zo su kalla su yi masa adalci kamar su direban ya yi direban da aka ɗauko misali yana taiwa mai gida wahala mai gidan ya ce wanda ya kuma kafa wani sharadi da baya cikin littafin Allah falaita lahu ba za a cika ba sharadin ba wa in jarada bi ata sharadin ko da sharadi dari ya kawo ya tashi a banza sharadun lahi a haƙu wa ausar ku sani cewa sharadin Allah shi ya fi tantanta a bi shi ya fi tantanta a makalewa a ƙanƙamewa kun je yadda zai duk sharadin da ba na Allah ba saboda haka in kika zo yanzu kuka yi sharadi saboda tsabar jin daɗin hira yace miki kika ce masa ka yadda da gani ba za ka ƙara wata ba sharadin banza ne laisa fi kitabillah wallahi yaudara ke yi in ba ya miki ƙarya to yayi eh yawa izo da haka wannan shi ne ana aisha radiyallahu anha zaujin nabi sallallahu alaihi wasallam qalat an karbo daga rana aisha wa tara annabi tsira da annabi Allah ya tabbata gare shi tace me tace um kana bi um kana bi barira da salata sunani sunnoni uku sun sauka akan barira barira din nan in da sunan ɗaya daga cikin sunnonin su ne anna autikat wa khuyrat fi zawjiha an an yanta ta sai aka bata zabi akan mijinta mijin ba bawa ne kaga yanzu ai bawa baya auren ya ko to ana yanta barira sai zanto kuma aure ya rabu shi kuma muji shine mijin to tsaba soyayyar ka bi tare da yake mata in ta to duk inda sai gaji aure ya rabu yanzu shi kuma bawa ne yana ra'an matsayin da na bawa aure ya rabu ita kuma ta ce sam ba ta yi har sai da zamto yana bitar da zai wata nan suna zaune aka ganki ya zo wallahi saboda tashin hankali za a ga kwallaye yana san yana san ta matuƙa wata rana ta zo wucewa sai annaba ne za su salama ya kalli abbas ibn abdul muttalib sai ya ce da jiya abbas ba kwa mamakin wannan irin soyayya kuwa kowa yana mamaki sai annabi ya kira barira yace ne ke ba za ki kyauta yawo bawan Allah nan ba domin ta yadda za ta zauna da shi ba ne imani ba za ki kyauta ya masa ba sai ta ya rasulullah umarni kake ba ni ko shawara sai ce shawara ce sai ce ba za ta sa sai ce ce tashi da ce abinda ake yi idan yarka ka bari ta yi wayo a gidanka ko tambayar da za ka yi tana so bare ko inda ta gaba secondary to ta riga ba ba kanka tilasta mata ina gaya ma za ta matsala na'am ban ji ba yawwa idan ta umarni ne shi kenan ai ba ta yi ta ba amma idan ka bari ta girma a gidanka wallahi matsala za ta kuna kallo yanzu auren soyayya ba ka wani lokacin sai a ta bugawa balanta ba ta so ita kuma rashin sannan kai kuma ina gaya ba in ka je ko da wasa an tace ba ta yi kokar ka nace ka ce za ta gyara baka san me kake ba yawwa in dai ba ta yi to kakura ka je ka ba Allah zafi ya baka wata amma mutum ya je ya ce wai ko ya zo ya ce za ta yi addu'a Allah ya biyo da zuciyarta baka san me kake ba wallahi yawwa saboda haka wannan shi ne kaga barira ta ce ba ta yi annabi yadda ne amma kaga da umarni annabi ya yi kamar wajen da muka wuce daga cikin sahabbai ai kaga annabi da Abu Sufyan da Abi Jahm ai kaga kai sai annabi ya ce kada ki aure wani kaza yake wani kuma sai ce in ki ni Usama yace ki aure Usama kawai tace sama da wada'a na taji taji lokaci ya da gurin karanta to shi ne yake cewa na farko shine idan suna anna hauti kad ba koyirat fi zawjiha kun ji daya wa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam al wala liman ataka al wala wala yana tabbata ne ga wanda ya yantar wa da kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wal gurmatu kafuru bil ahmi annabi ya shigo gida ina ta biyu sai darar tukunya tana tarra balbala da lama a tana ta tafasa shine ba wuce ke kafuru tafasa sai ba wuce ke tafasa kawai an fahimta da kyau ko eh daga kalmar ne fa kun riba ilayhi qawdun annabi ya ga nama a cikin ya kaba kai ne ne gida suka koba ka gara da barama ba kai ka kawo ba kuma kawai sai aka kawo abinci sai ga an kama gurasa da maɗi shine al'udu mahaɗin kenan kamar irin su mahiri da sauransu su ɗan maɗi ko zuba wanda zai rika dangwala eh min udumin ka gani na min udumin bai daga abin da yake mahaɗi na cikin gida shine wannan mahaɗin miya ma suna kiran ta udu duk wani mahaɗi da za a haɗa da abinci amma ya zanto lufi fakali zai ce alam aral burmata fiya alamun annabi ya ga wannan zai ce a ba na ga tukunya da nama a cikin wani wai ba na ga tukunya da nama a cikin gidan nan bane kalubala sai suka ta matan da suka ce haka ne walakin zalika lamun tusiddiqa bihi ala barira sai dai ji wannan namun da ka gani sadaka aka kawo barira wanda la ta'kulu sadaka kai kuma baka cin sadaka eh domin annabi ya ce sadaka ai da titi da titi duk kuma ba za cin da kana je ji alaiha sadaka sai annabi ya ce ku da kada dauki mun dabara ita aka ba wa sadaka wala na hadiya mu kuma ta ba mu kyauta ta ba mu sallallahu alaihi wa sallam yake nan saboda haka ita ce aka ba ta sadaka amma mu mu kyauta za mu wane mu wane mu to kaga wannan duk da akan da ya faru an gane ko to kaga na farko mun ji daga cikin abubuwan da suka faru akan ta an ba ta zaɓi sannan abu na biyu annabi alaihi salatu wasalam ya shigo ya tadda abinci na ba kai aka ce dalilin barira ne sannan abu na uku aka ce alwala'u liman a taka su ne sunoni guda uku duka ga sunan sun mutu babu nari an bayyana wala wai bace babu da yake magana akan haramun ne kuma wannan alwala din da kake da ita sai ka siyar ko ka ce ka ba wa wani ba a ba da ita idan ka mutu ta tafi kenan wani ne maula to shi kenan maulan maulancin ya ce ba a ba da ita kuma ba a wato sadakarta ba a sai da ita kai mutum ya ce zo siyar ma عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وعن البيع النبي عليه الصلاه والسلام يا هذا em abuwan can ba ba gado ne ba gado ne ke tsince wa siyarwa da kyauta an gane ko amma mun maula na gida ne ai na gidan ne a badan ko yawa maulan zuwa ne kamar yadda ake gayawa sai ka ji an zo ba magana bukari da ne ba an zo an ce Muhammad bin Isma'il bin Ibrahim bin Mujira bin Badizba sai a ce maulahu ɗalibai ilimi su je su duba ba zai da koji a muku bayanin maulahu ɗin ya ke nufi da maulahu to wannan shi ne sai ce an bai ilwala wa an hibati to kaga ba a ce da ita ba kuma a ba da ita an ce mun lokaci yayi hadisi ɗaya ne za mu je biya gobe babu tahrimu tawallil ati gairu mawalin ya ce ko za mu je biya to na ga babu kitabul boyo za mu shiga eh za a iya biya to babu tahrimu tawalli al-ati gaira mawalihi haji babu da yake magana akan haramtin jibantan lamarin wato wanda aka yanka idan to ba iyayen gidansa ba kawai sai a jingina wa za a ce daga yanzu mu gidanmu ne muke da mu ne kamar da wancan bukari yake maula suwa ne kawai wasu su zo su to ku je mun ba ku aro ku ne maulansu yau maulan zuwa da sai a tafi da gida abin da za a yi sai a jingina musu ba daidai bane har haramu ne ana ali radiyallahu anhu kalaba ala min bari wata rana sai na ali yayi yayi hudu ba akan bambari min ajuri mai ajur da mai alari ya kawo tubali irin jan nan ko irin da wanda wanda yake da tubali wa alaihi sai gurbi da aibatin sai na ali yana rike da wata takobi a jikin dabbobin akwai wata takarda mu'allaqatun arani wa kana ne ce wallahi na rantsi da Allah ma inda na ni kitabi yuqra'u illa kitabullah sai na da ya kalu wa ce na rantsi da Allah babu da wani littafi qur'ani daban da muke biyawa in ba littafin Allah wa ma fi hadhihi sahiba da abin da yake cikin takardar nan kun ji ya faɗi wani abu daban kuma fa na jara sai bude takardar fa idza fiha a cikin takardar kawai sai suka ga asnamin ibli haƙorin saƙumi domin a cikin ire-iren su da kaji suke rubutu ko in ba ba paper a lokacin wa idza fiha almadinatu haramun min aidin ila kaza sai ga shi abin da yake a jiki a kiyaye dan kan wani malami zai yi zabai ya tuka ma baki ya ce ai wani abu ne daban to ga shi ya faɗa da kansa sai ce almadinatu haramun abin da aka rubuta a ciki cewa an ce madina harami ce min airin daga dutsen airu wani dutse ne ila kaza zuwa waje kaza ɗaya kenan wa man ahdatha biha hadathan duk wanda ya kirkiro na abu sabo ya kawo cikin wannan garin Madina ya zo da bid'a fa alayhi la'natullahi wal malaikati wan nas ajma'in in wa Allah da malaiku da mutane gaba ɗaya ta tabbata a kansa ba a kirkira abu a kai Madina sannan zai ce la yaqbalu Allahu minhu sarfan wala adilan Allah ba zai karbi duk aikinsa na farilla ko na fula ba shine sarfan wala adilan farilla da nafila shi ke fassara a haka wai za fi sai kuma ga ya rubuta cewa zimmatul muslimi na wahidatu alƙawarin musulmai musulmi alƙawarin musulmi guda ɗayan su yas'a biha adnahu wanda yake mafi kasan su ya ɗauka abin nufi idan mafi wanda ya fi kowa rashin matsayi a cikin musulmi idan ya ɗauki alkawari yau wani kafirin amana kafiri alkawari cewa yanzu to yanzu za a ba shi abinci ya fi kowa kankanci a cikin musulmi to wanda ya fi kowa girma a cikin musulmi bai kamata ya karya ba haramun ne ya karya yanzu da a ce misali yaƙi ya ke yi an hana kafirai shigowa sai kawai wani abokin aikin ga cikin kafirai kuka haɗu da shi kace zo na baka aminci zo mu je garin mu ba bai taba ka to idan ka zo ka nuna shi kace ka ba ki aminci duk wanda ya taba ki ya saba wa Allah duk wanda ya taba ki ya saba wa Allah ku duba wato wato yadda musulunci yake da zabi kun san duk fito da wannan domin a nuna wa kafiran cewa baburin musulunci bane a kashe sannan musulunci yana da adalci cikakke inda zai zo kalli unguwa duk yadda kuke kin sa unguwa guda gaba ɗaya ce duk sun shiga karkashi na duk wanda ya taba ya zaba wani to kun ji wannan shi faman akbara musliman duk wanda ya saba aina kaza ahada musliman duk wanda ya warware alƙawarin musulmi فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا wa'ida fiha kun ji na biyu sai kaji daga jiya rubuta man wala qauman bi gairi idin mawali duk wanda ya jibinci lamarin wasu mutane ba tare da izinin masu wala'in ba ba alayhi da anatul ne satar fasaha i duk abin da mutum yake yi ko ko ko rubuta littafi yayi yace hadi wato hukuku tsabai mahfuza bai yadda wani ya buga ba ka buga Allah ya tsine ba abinda mutum shi kada ya mallaka wani ya masa hada amsa plagiarism wane ne duk haramun ne piracy eh duk haramun ne now a banda wannan aiki kaga bai rubuta a bayan littafin da hukukun tsawai mabuza ba akwai wanda za ga sun sake shi karara amma akwai a kurmi yanzu har zuwa kami yake wani lokacin dan karanan littattafai wanda za a ce ba a yadda kowa ya buga ba don ka buga ka aikata ka ta bana na ba ai ai a banda wannan ba wannan nake nufi ba ji ba a wannan ai ai duk wanda ya littafi da ba ya yi dan a karanta ne har har wannan dai a gaskiya dai ni ya bayyana da in dai mutum ya siya ya mallaka to kuma wannan wani abu ne daban ni ma kun bani iskali wallahi eh eh haka ba za a ce naka ba kaji wai abin da yake janyo haka shi wanda ya buga littattafan da adadin su da kudin da ya sa idan ya bari ana ta hoto kwafi shi kuma ba a ciki bai kwana laysa fi kitabillah kullu shay'in laysa fi kitabillah fa huwa batilun gaskiya wannan dai ban sani ba kun sa da ku bari zan tambaye da kai bayyana eh zai mu ji zai bambance mana tsakanin wannan biyu ko mana abu da da zan tambaya zuwa sati mai zuwa amma wannan ban sani wallahi kun kawo mun ishani ban sani ba wa alaikum salam kai ka sani okay eh ka kyale na wannan matsala ba tun da nake ma ban sani ba ka kyale ita ita kawai ba ta ban san ba wallahi wa alam ku zo da haka wannan shi ne zai fi la yuballu lahu minhu zarban wala adlan na karshe da zamu tsaya a kai saboda ta jiya zuwa kasuwanci za a shiga babu fadilul iski babu da yake magana akan fadalar wato yanci yan dabawa fakku raqaba balagta hamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba Allah yake gurbe yan dabawa ana bi wa radiyallahu anhu kan qala nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuba rajulin ataka mar'an musliman duk mutumin da ya yanke wani mutum musulmi idan kada Allah bi kullu udwin minhu Allah madaukakin sarki zai banje shi da kowace gaba daga jikin bawa ba ga obi 360 ne da kai ba to shi ma bawa 360 ne kowace daya za ta banje ta kara da alkiyama uzuwan minu minan da daga wuta Allah ya dace da kun ga da aka zo aka ce mutum ya rantsuwa matakan da aka kawo ai ga ba a bi misali amma ai daga cikin rantsuwa akwai yadda bawa ko la ya'khudhukum Allahu billahi fi aymanikum walakin ya'khudhukum bima aqattumul aymana fa kafaratu ila abu ajratin masayina masakin aw kiswatum aw tahriru raqaba ai da sai kace to bari kan tabawa tunda rantsuwa kawai amma kaga da yake mutanen mu kawai azumi suka fito wayannan uku aka ce ayi in baka ka kaza ne ba za ka yi azumi da yake ba kai ta kudi sai kawai ayi azumi kowa za ka yi tambaya yake a kan azumi wanda kuma matakin karfi ƙa'ida sai ka fara wanda ko da ɗan kawo mutane goma kaya ko a ba su abinci ko a yan dabawa sannan aka kasa sai a azumi amma har da kuɗi yanzu wai zai zo ce ba azumi ne ba daidai ba da zuwa abin da ake yi wancan abin ake yi Allah ya gadar da mu abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladansa wanda muka yi kuskure Allah ya sauƙaƙin sarki ya yaje mana muna roƙon Allah da sunan da jawawa da tsohon da wani kusa waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na da kai da Allah ka biya musu bukatu Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta Allah ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon guje mata iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya da malaman mu Allah ka fi kansu da gafara muna roƙon Allah da sunan da jawawa masu rai kuma Allah ya tsara musu lafiya da tsawon kwana muna roƙon Allah da sunan da jawawa da tsohon da madaukaka masu neman aiki da sana'a Allah ka taimake su waɗanda suke neman jami Allah ka agaza mu muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da sabobin da madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ta ko a gaba Allah ka shiga lamarin matasan mu da suka dogara da fayne to suka yi sana'a Allah ka gane su muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da sabobin da madaukaka kasar mu Allah ka zauna da ita lafiya muna roƙo Allah da sunayen da jawawa Allah ka ba mu a gabani na gari abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mu ne اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم استجب دعاءنا ودعاء من وفانا بالدعاء اللهم آت عليهم بحوالجنا فاقضها برحمتك يا أبي السلام وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين